من اتبع وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala yake yas'alunaka suna tambayar ma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an al-adillati daga jinjirin wata jam'u hilali jam'i ne na jinjirin hilali shi ne jinjirin wata duka tabdu da sun kasa me yasa take bayyana karama take bayyana jiriniya sun mata zidu sannan kuma ta zama tana da tuwa hatta san ta bi azura har dai ta cika da haske sun mata hudu kama da ba'at sannan kuma ta koma ta zama da ta fara wala ta kuno ala hamatin wahidatin ba ta kasancewa bisa hali guda ɗaya ka shamsu kamar yadda rana take wasa'il bai tambayar ta ma'azu bin jabari shi ne ma'azu bin jabari au gairi ko wani sa kullum ka gaya musu ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam iya mawaki lillahi an yi ta wakunta ce aka sanya ta ga mutane ya lamu biha batar zargin da suke sanin lokacin yin shukar su da ita wa mata'ihim da lokacin yin cinikin su wa azabihim wa wazarihim wa mata'ihim da lokacin cinikin su wa azabihim da kuma ajillar su fi tasarrufatihim a cikin yadda suke kai kawo wa adadin nisa'i da kuma adadin matayen su wato su lokacin da suke yin al'ada wasu yawon da kuma lokacin azumin su wa isfarin da kuma lokacin da suke sha wal hajji da ita ne kuma suke sanin lokacin hajji adafin adam maku adafi ne a bisa Allah cewa adam maku ya alamu duha ya alamu duha wa akifar wasu wato sai da haƙƙi da ita falahu tafarra a mahalatu da za ta shuɗe bisa hali daya halakin wani mutum za ta shuɗe bisa hali daya a cikin wadda zalika ba za a gane wannan lokacin ba walaikun zurru ba an zafi biyu ta min zuhudiha aikin nagarta ya zama cewar su dinga zuwa wa ɗakuna da bayan ba a wato da kasance zuwa da suke yi wa ɗakunan su daga bayan ba aikin mirabi a cikin lokacin harama wa an san kubu ya ji ku dinga yin huda cikin ta na gaban huda kada ku nuna zilmi kuna zuba ba wannan ko ba wannan hudan wasu har zuwa kuna ta wata tsaro kuma babu suna barin dogobi wa kanu mutsalu na zalima in kasance suna aikata haka wa yasu nuna gurran suna yiwa shi ne aikin nagarta wani su ke sa ni ne ba kan lahu fuskar da kan hatuwarsa da abin da yake bayan sa annabin ba a nuna a barai cewa su tambayi lamuran ne guda biyu cewar shi shiga ta shi ne a nisa wata suke raguwa sannan kuma suka yi tambaya akan menene nagarta to shi yasa gaba ko sai aka ba ba ku amsa wala kun jirru a ko shi ne da gaba ai kun jirru ma abokin da gaba malika Allah shi ne wanda yake yawa Allah ya barki mahala fa shi ya bar saba wa sunan Allah wa ka ba wa ni ta min abwabu da haka kurun da shigowa kuna kofar ba tun jirabu lokacin harama sai ku kabar ma wannan ta wa taqullaha ku ciyawa Allah Allah la kun tuni huna ku ku samu babban rabu ku zo da birbiri ku rabarta samun nagarta آية تكيكين سورة الحج زر للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله مع نصرهم لكبير وتوسوس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم تو wato yadda dai shi shi Allah ya faɗa a cikin littafin tafsiri ya faɗi duk waɗannan zantuttuka summa musiha da da farko an ce ku musulmi waɗanda suka fare ku da yaƙi su ne aka yi muku izinin ku yaƙe su waɗanda duk ba su yaƙe ku ba to ba ku ba amma daga baya aka shafi ne rikitarin mushriki na da cewa ku waƙe kafirai ka fada gaba ɗaya wa kafirul mushriki na ka fada kamar yadda kun ka ba wasu ba da sun ce wannan an shafi amma wasu suka ce ai wannan yana nan yanda za a ga zahirin ibadar mu shawar islam shirin ibrahim ya dalla ta lafiya ke muna cewa ai ayat tana nan domin yana faɗa na'am وكذا ردأت داء وما أدى فداها على الأكوان هو يكفره نعم وكذا ردأت داء وما أدى فداها على الأكوان هو يكفره ولا رسول الله رسول يا يأتي أما يأتي من دين يا من بزان من دعتي مثلي ولا تأتيشني ويأتيته لا سيئة عليك دياجي لا لكن وصف أكتي الذين يكفرونكم da aka ce wa katilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum kullu kuffar ana nufin baki ɗayan ikulu yayin da kuma kafiran nan alaƙaƙi kitabin musulmi suna da niyyar yaƙan musulmi suna da niyyar yaƙan musulmi kala masha duka wannan kawai kenan ayar nan ba a shafe ta ba wala kafadu amma fa wajen yaƙi ku ce ma ku je tare iyaka yake da kitari ina jin tare iyakan yake shi ne a ce ku kuka fara hanke musu da yaƙi ɗaki abu ne wanda yake kamar ɓanna dole ce take sawa in ba kuma ta kama ba ba a yaƙi domin yaƙi kuwa akwai ɓanna da yawa cikinsa sai ya sa kada ku ce ko za ku fara yaƙi amma an taɓa yaƙin ta kuma sannan ya zama dole a yaƙi barin yaƙin a sannan shi ne ke tare iyaka a ce an yaƙi ku ko kuma ku shiru ku sa ido a yi wato sannan shi ne kuka je tare iyaka sai na Allah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma ku zai qawmu fi qawli ma'rufin illa jannah mutane mafakar za su bari a ɗauya a kai musu har tsakar gidansu ai sun gama kaskanta sun gama kaskanta irin yadda yanzu nake gani ana yi wa musulmi fara musu yaki har tsakiyar gidansu har tsakiyar kasansu to kaukacin ne ko ko abin da ake nufi da kaskanci a mu zurfa ya shige da rage kan shi ne a wajen yakin a ce a kashe mata ba a kashe mace a wajen yaki sai ba idan ya zama ta yi yaƙi idan ta yi yaƙi da ala ta maza wato kayan da maza ke yaƙi da shi to wannan ko ta kashe ko bata kashe ba a a yaƙe ta a kashe ta ma in ta kama dan mace ta dauka kobi ko ta dauki biya tana yaƙi kama a da ko za ce a ai bindiga ta dauka ko makami irin na zamani da ake yaƙi da shi ta dauka amma idan ta yi yaƙi ne da ala ta mata to wannan sai in ta yi kisa ta kashe wani a cikin musulmi sannan ake da damar a kashe ta amma in ba haka ba sai a raba ta kamar ita da aka zo ana yakin tabariya ta dauka tabariya ta dauka ko muciya to wannan sai a raba ta da tabariya ko muciya ba a ce a kashe ta ba wasu biya ne haka nan ka a kashe yara kanana wal mu'ahadi ko wanda aka yi alkawari za a kyale shi aubin musulmi ko abinda ake nufi da ketare iyakar shi ne a yi musula bayan an kashe mutum a ce za a yi masa musula inna Allah la yuhibbu al-mutadi ajiya ubangiji baya son masu ketare iyaka al-mutajawizina ma hudda lahu wanda su ketare abinda aka iyaka ce musu wa qatuluhu wa qatuluhum haythu kabirtumuhum wa akhrijuhum min haythu أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلونهم عند المسجد ولا تقاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم وذلك جزاء الكافرين
وقتلوهم ubangiji ya ce ku kashe su ai su fagimtu mu a duk inda ku same su duk inda ku same su ku kashe su wajattu mu kuka same su ala wacce kimlati ko da a cikin harami ne ko sun fuskanci alkeula cikin hille awa a cikin inda yake halal ne ko inda yake wato haram an cikin harami inda yake harami wa arifin ku fito da su ya su arifin ku ta inda ta fidda ku yanda suka nemi su raba ku da gidanku ko su raba ku da ƙasarku to kuma ku raba ku ku raba su da ƙasar ku raba su da gidan da makkata yanda suka fidda ku daga makka wa ƙarfu wa ƙarfu ila zalika hakika an aka da haka da wannan musulmi wanda bai zalunta ba daga cikin su yau man fati ranar da aka buɗe makka wal fitnatu ai fitina yan raba kalin imajin da waɗani kamar a fitar mutum a raba mutum da kasar inda aka haife shi iyayen kakanni a ce an raba mutum da wajen awul muradu biha shauku minhu ko ko abin da ake nufi da fitinar shi ne shirka da take zuwa daga gare su shirka da ta aku daga gare su tare da wani da Allah ya aku daga gare su to wannan ashaddu ai hayya fi barari min al-qatl daga kisa a zabun suwati fiye da kisa lawan gare su bil halali a halali aw ihrari ko halin harama da haji ko umra allazi ta'azamtum wanda kuke ganin munin kuke ganin girman sa wala taqatuluhum inda masjidil haram kada ku ce za ku yaji kafiran nan wajen masallaci mai alfarma ai la tufatilu la tufatiluhum bi haqqi hurmatihi kada ku ce za ku buɗe su da keta alfarman masallaci mai alfarma hatta yi ba ku lokacin sai fa in su sun fara yaƙaƙo a ciki in sun fara yaƙaƙo a ciki ba su dubi alfarmin masallacin ba to ku yaƙe su ku yaƙe su kuma don duk wanda ya nemi ya fake da alfarman wani waje inda aka fi ka a yaƙi ya fare ka ko yaƙi to don ka kare kanka wannan ai ba kai ka jawo ba shi ya jawo domin ko shi ne ya fara yaƙar ka ɗayin ƙatalukum in suka fada muku da yaƙi a masallaci ko a ƙasa ta harari faƙatulu to ya ku kashe su ƙarin ma kenan ba ma kawai ku je su ba ya ku kashe su gaba da ka zalikan ƙasar wani iraji da zaɓin kafin irin wannan kisa da fitarwar daga ƙasa shi ne sakamakon da yake jiran kafirai kamar talar ganyen rahoto wanda ya kashe wani harinan harami a wajen harami an yarda ko yin yadda an zama ko yin zama sun malaga ilal harami bayan haka ta ɗaya daga cikin wannan sai ya dawo gudo harami ya fake da harami to za a kashe shi a cikinsa a dan abu da haji wannan ba za a ce ai an keta alfarma ba haka abin yake wajen malikawa da shafi'awa hanafiyawa kun kace a ba a kashe shi ba amma matakin da za a ɗauka a kansa shi ne a sai matarsa da abin ko ruwa ko wani abu da yake bukata don ya zai masa dole ya fita tunda an ba abinci ba dole ya fita ba to in ya fita sai a kama shi a wakiya harari in ji hanafi yawa idan kafiri ya fake zuwa ga harami wulji'a ilal burudi sai a fakar da shi zuwa ya fita wala yutta da wani kitali amma matakar dai ba shi ne ya fara ya kan musulmi ba ba a ce za a fara masa da yaki ba in haramin قال ابن العربي ذاك ابن العربي يقدح أين انتهوا فإن انتهى دعوا فإن الله غفور رحيم إذا كافرنا سكتين abin da suke yi na kafirci wal kitali da yakakku to fa inna allaha ghafurur rahim su sani a sannan Allah zai gafarta musu da abin da aku daga gare su a baya da fita daga yakan musulmi da kawo banna zai jin kai gare su lahun ma kar salafa zai ji kansu zai gafarta musu baki ɗaya abin da ya gabata daga gare su kullum da zai na kafaru in yan taho yofar lahun ma kar salafa wa qatiluhum قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم musulmi ku za ku yaƙi kafir ko musulmi lalle ne a kan ku ku tsaya ku yaƙi kafir me ya mafar yaƙar kudin da za ku yi hatta na ta kuma fitatu ai ya zama an maganin rigingimu a duniya abin da ke jawo rigingimu a duniya kafirci matuƙar an yi imani da Allah imani na haƙiƙa to an yi maganin duk wasu rigingimu a duniya shi yasa kenan ashe ba musulmi aka sani da jawo rigima ba in ka ga musulmi na jawo rigima to ya bar musuluncin nasu musulunci ai ma da rigima ne yaushe za a za a ba me yin kuma a ce wai shi ke jawo wannan al'ima kai fatki la ya ci kuma min ai imani da bai ne daga banna shi yasa ba za ta yi a ce an ga mummuni yana banna ba an ka ga mummuni yana banna to ya ji imani ne waje da ya ajiye imanin ne waje daya ku yaƙe su don a yi maganin rigima kar ya zama ba a samu ɓanna ba a duniya waya kuma dinin ba biyayya ba ɗaya zama Allah Allah ku har baya kuni da aikin da yake mamuna kulan nan ba la ya muru bil fashai hatta biyayya bari wa shan da ba ne na Allah ba mun shi kare la ya fadi da ba abotawa wani ba zama ba wanda aka sa za a bautawa za a yi biyayya ga tsarin sa sai Allah tabaraka ta'ala bayanin ta in suka bar kafircin suka hannu a shirki daga shirka da furta suka karɓi musulunci ko ko suka ba da duniya a fata do a layin domin ku ce za ku ci shige ga su rikita ne ku ce za ku baya ga su don sarauta musulmi ba ya ne mulki ba musulmi ba yana yaki ne don dukiya ba musulmi ba yana yaki ne don komai ba yana yaki ne don a raba duniya da rigingimu musulmi yana yaki ne don a raba duniya da rigingimu dalla ma haza wannan ba abin da ya shigar masa wannan shi ne fada ubana ila alzalimi dama ai sai a taba wani ba sai wanda ya zalimi wanda aka ce ai maganinsa a taba shi don ai maganinsa shi ne mai kawo sannan a duniya amma wanda ya haƙura ba zai kawo ɓanna ba to me za a taɓa shi ai yakin da aka ce ai da maganin ɓanna ne ya faɗaɗi da ba shishigi da kasan darsa kisa zarihi ko wani fa illa zalimi sai ko ga waɗanda yake azzalimai wani ta ha nan da kuɗi yake ya haƙura ya bari falaisa da zalimi wanda bai zama azzalimi ba ba uduwa na alai shi yasa ba daidai ba ku ce za ku hakke masa wanda duk yake ya fi ai ba daidai bane ku ce za ku hakke masa ashharu haram حرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام وتاني الحرمه ai muharram ai wata wanda yake an sanya alfarmarsa muka abin tarari da shahar harari da wata ne alfarma abinda ake nufi duk watanni masu alfarma ai hukuncin su da dangane da alfarma shi yasa ba daidai bane kenan kafiri yace zai fada muku a cikin wata daga cikin watanni masu alfarma ya fada muku ko musulmi da yaki sai kuma ko sun ce za ku haɗa masa a wani watan mai alfarma ya ringa gulbitawa wani sun ce watan nan mai alfarma ne amma ba shi sun haɗa mana ko kamar yanzu irin yadda nake gani daga kafiran duniya yahudawa za a ce an tsara ba ka a taɓa mutum ka a menene amma in an taɓa musulmi sai kowa ya shuru amma da zarar an taɓa wanda ba musulmi ba musamman wanda yake nasu to sannan ba aka san azugui bita ko sannan musulmi ka ce su ga yadda suke so to sannan ne aka san a kau da kai ai yan ta'adda ne amma in wani ce ga yanda yake so sai a ce ana da dinki yana da dinki tunda ya ce ga wanda yake so haka za a yi masa yan shekara da shekaru mutanen kashmir musulmi suna neman a kyale a kyale su zaɓa ma kansu makoma amma da yake so musulmi ne duk daurorin duniya masu karfi sun yi shiru a kai amma yan shekaru kaɗan ba shekara goma ba kafiran taimon da cewa suna so su su bar indonesia tunda indonesia ta sace ta musulmi ko musulmi sun fi yawa amma manyan kafiran duniya suka goya musu ba cewa suna da dama su zaɓa ma kansu makoma to wannan ai ba daidai ba ne in dai za kowa guda zaɓa ma kansa makoma to ya kamata a ce an ba da damar ga kowa ba a ce sai wani ba hakanan kowa dama a gane ciyar raye su ya kamata a ce an ba da dama daga kowa amma ba a ce a ta kashe wa'yansu an yi shuru ba amma da an taɓa wani a ce ai ba daidai ba ne to wannan ai ba daidai ba ne na ce babba na ce babban za a yi doka a yi ta ta gaba ɗaya an za an dai doka za a yi ta ta gaba ɗaya haka ba ka hukumi kamar yadda suka yi ku a cikin wata mai alfarma a tsari musulmi to kuma ku a wata mai alfarma wannan rashin ne ake ga yadda mutane suke ganin cewa a ce an yi yaki a wata mai alfarma abu ne mai mai kwarai sannan kuma aka kawo hujja a kan fakala wasu masu da alai sannan ya kawo hujja a kan fakala yake a ɓangare masu a hurmoni alfarma ta mutum wanda hurmatin ba ya taɓa an hafaza alai abinda ya fi dole a kula a kiyaye ne shi kisa in gaba na kowa gaba a isa kai shi ne hukunci amma ba ce wani an san a taba nasa a kwace masa dukiya ko a raba cikin iyali wannan a shuru a jale amma wani ana taba ba ce a ba daidai ba ne ba daidai ba ne in ba daidan ba ne to zama ba daidai ba ko ina aka in dai ba daidan ba ne to zama ba komai ba kuma ba daidan ba ne a ko ina aka yi amma sai ya zamo a ringa rarrabewa akwai waɗanda su su ne ba daidai ba amma wasu ko ne aka musu ma a ɗauka ai daidai ne ko ne aka musu ma a ɗauka ai daidai ne yau ku tasiri musu ne ana sa kayya da kamar da wanzu hikat wakacin da aka ke wakacin da aka ke ta talaka wanzu biya dama man awa da maka kana da dama ka halatta jinin wanda ya halatta jininka wanda ya cewa ya taba ta ba laifi kai ma ka taba shi sai ne ko ya ce kai ya taba ta ba laifi to kai ma ka taba shi in ba haka aka ba ba za a zauna lafiya ba shi yasa yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ki faɗa wani hadisi wanda duk aka kashe shi yana kokarin ya kare dukiyarsa na ayyan shahada ana hadisi kuma ya ki faɗa cewa idan wani ya kwace ma ka tsaya don ka kare kanka ka kashe shi to ka kashe banza domin shi ne hakke ma kana da dama ka kare kanka in garin kare kan naka haka din ya jawo ka kashe shi ko kai masa wani abu wannan kayi a banza ma'ana ba za a tunce ka ba ba magana sai ka rubiya ba magana kisasi dan kayi ne don ka kare kanka wato halila kana da maka halatta dukiyar wanda ya ga cewa ya taɓa dukiyar ka daidai da amma fa malikawa suka ce sai alƙali ya hukunci shafi'awa suka ce ko alƙali bai hukunci ba ka ko alƙali bai hukunci ba in ji shafi'awa suka ce ka shi yasa da a ce mutum kana bin sa bashi kayi kayi ya biya ka da gangan ya biyan ka sai Allah ya haɗo kuɗinsa suka zo hannunka Allah ya haɗo da kuɗinsa hannunka to ka iya zage ka ba shi ma to kai haɗe bai na in shafi'awa amma malikawa suka ce a'a sai dai ka kai waje da waje alkali in alkali ya ce to rike shi ke nan zai kace alkali ne ya ce rike alkali ne ya ce rike amma kai da kanka ba ka yi ba su malikawa saboda hadisin da yake cewa ajil amanata ila man naka wa ma kun man kanaka duk wanda ya baka amana to ka mayar masa da amana dan mutum ya cuce ka to kai kaka ce za ka cuce shi ka gane shi ke rayuwar cuta kai ba rayuwar cuta ka zo yi ba shi ne yake rayuwar cuta Allah ya ma maganin sa wannan haka illata wanda ya taba mutuncinka to kai ma kana da damar ka taba mutuncinsa wala ta ta'adda amma kakka ce za ka ketare zuwa iyayensa ko ‘ya'yansa ƙabilace ko ƙabilarsa. Lafi sai dai kakkace kai ya kai masa ƙarya wa in ka zaba ne ka ko da kai yi ma ƙarya. Ko da a wajen cin mutuncin ya yi ƙarya ya fato ƙarya ya faɗa gaba da kai. To kai aibin da ka sani naka shi za ka faɗa. Wanda yake da kai kai fasiri ne ka ce kai kafiri ba ni ba in cewa da kai aikin mazinaci ne ka ce karya kai makareci ne idan ya ma taurin biya ba shi ga shi yana damar biya ba wanda yake bai da hali ba yana usulun ba wani hanzari ka iya cewa kai an gwalin ko ka karbi dukkan ka da zuciyar ka wasu daga malikawa su ce ai annan ma a saba shafi'awa ne taba dukiyar ka kai ba ka samu dama taba ta su gaba kala ta'ala kamar yadda ubangiji ya ce fa man ita da ko shi ya sa wanda yake zai su zalunce ku zai su shige gare ku fa ta zuwa ne kuna da dama kuma su haske na sahabi musulun na aka daya alaikum irin yadda ya zalunce ku kuma ku aikata gare shi wato wannan irin sa ake kira muqabal nan ta aka san alayya ai kuma zalunci da kuka yi ba a han hakkin kuke kokarin karbewa amma aka kira shi kamar zalunci a lafazi da irin sa ake kira mushakala mushakala wanda wasu malaman suke cewa shi ba majazi bane shi ko ba hakika ba ba ta zuwa ne din injuwar suka ce ba majazi ba ne kuma ba hakika ba amma dai wasu da yawa sun tabbatar da cewa ai majazi ne majazan ne to bai na kumal a alamu wal mushakara wa kullu lafzin qabla an tasta'mila in sha Allah ke fada a mitawu tafsir wa hada wannan fazzakatu tagarir al mutaqaddim wato shine makomar bayanin duk da aka yi a baya da bayanin da aka yi a baya dan a tabbatar da wannan ne sun miya sani ikida an kira na biyun zalunci ko shishigi da shirhil awwali don ya yi kama da na farko fi sura ce a sura ya yi kama da na farko a sura ce ake kira mushakala wata kulma ku ji tsoron allah filin tisari wajen neman bin haƙƙinku don za ku ga haƙƙi to ba cewa aka yi ba tun da haƙƙinku za ku ba kwa yayin da kuka ga dama a koyaushe da abin da za ku yi kuyi tare da tsoron Allah da lata ta ko ku ce za ku je tare ila ma la yahillu zuwa abin da bai halatta ba sai ya sa wannan kamar raddi ne da yawa akan masu wata mummunan fahimta na zamani da suke ganin cewa a tunda kafirai ga irin cutar da suke wa musulmi to ai komai ma ai musu a'a ba haka abin yake ba wajibi a nemo haƙƙi amma dai wajen nemo haƙƙin ka a ketare wajen nemo haƙƙin ka a ketare ya rabu wannan lama da take kusan cewa Allah yana ta zama tsoron Allah bil aun yana taimaka musu wannan su da taimakon sa wa fi ko fi sabilillah سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
ba ta goce sare lillah ku ciyar don taimakawa addinin Allah duk abin da kuke da shi ku ciyar don taimakawa addinin Allah in addinin Allah ya karfe kowa ma zai sami yadda zai rashin ciyarwa ta taimakawa addinin Allah ya ke kawo umma ta fada cikin kunci saboda in aka dabai ne addini aka rage tsarin addini to kunci ma sai fara cikin rayuwa amma matakar addini ya zama ya faɗaɗa to ai kowa ma zai yi wata ba a bin Allah aljihadi ne wanda wannan ya haɗa da yaki da wani rufa da abin da za a taimakawa addinin Allah a yi ba sai lalzin ba taimakawa makarantu ne taimakawa makarantun ne taimakawa hanyoyi ne duk irin wannan a in aka tsaya aka tsayar a nan sai ya zama rayuwa ma ta yalwata Allah ya sauka da albarka a ciki wala ku kuri a jiku kan ku yadda ku ce za ku jefa kawunan ku an sai ku kan ku jefa kawunan ku wal ba'u sila wato asalli wala ku go a yi ku ila ta yarfa zuwa maka bil infaqi tarza ku ce za ku daina anil infaqi fil jihad ciyarwa a wajen yaki ku ce ba za ku ci ba ce wa tawa addinin ku dinga ganin cewa wani in kun yi hakan dukiyar ku za ta wanzu tare da ku ko za ku mora amma kuka ɗauka kuka bayar ai kamar ba ku kuka mora ba da wani lokacin ma shaidan sai ta zuga mutum in san da zai ciyar din dan taimakawa addinin shaidan ya ta nuna masa ai karshen ta in ka ciyar din ma dan ne wa za ko wani ne ɗauka ya amfani da shi ka gyara su ƙarya su ba addinin suka sa a gaba ba a'a haka abin yake ba wanda duk ya zo mata cewa ka taimaka wa addini wajibi ne inda ka musulmi ne ka saurare shi ka gaya abin yake matuƙar kace za ka bi wato wasu wasu sai ɗan to ba inda za ka iya taimakawa ko in sai ma wasu su cewa ai karshen ta ma an kaciyar din ba haka za a yi ba eh karshen ta ma an kaciyar din wasu ne za su danne su ci eh ko su yi riguna ko su sai motoci su ta hawa sai kaciyar don a taimaka wa addini an danne kudi an yi kaza ina ka ciyar da duk da sai ba za ka ciyar ba ka duba ka dubi Allah abu da duka bayan Allah Allah ai ka sa duk inda ta ce cewa wani ya ce wallahi kowa yi sadaka wallahi ubangiji sai na yi sadaka domin ka da ya tashi zai sadakar bai sani ba sai ya ɗauka ya ba mai kuɗi shi ya ɗauka ba shi ne don Allah mabukaci ne ashe mai kuɗi ne yana ne sauran gari suna ta rubutu wai a wasu ba za a ɗauka ba su mai kuɗi an ce don Allah ba amma an ɗauka an ba su kuɗi yaji mutane suna ta surutu sai ce to ubangiji na gode ma in Allah sai na yi sadaka domin ka ya ɗauka zai baya sai ya ba mazinaciya ya ɗauka mabukaciya ce suna yana suka yi gani suna ta surutai ba wani su wani bayan don Allah wani wani ba ba sai kawo eh sai kawo wai ba ba wai amma don Allah kaza da kaza ya ji ya ake cewa a ƙarshe ne aka zo aka faɗa masa Allah turo mala'iku suka faɗa masa bawan Allah ka kwantar da hankalinka duk abin da ka bayar dan Allah Allah ya karba duk abin da ka bayar inda dan Allah ne ka bayar Allah ya karba hadisi ne ingantacce ko hadisi ne ingantacce ga shi ne da salihu ne ma ya kawo shi ko a hadisi ne ingantacce shi yasa yau in ka bayar dan Allah sama a ce abin da ya faɗa hannun da ya dace ba to Allah bai karba ba Allah da kai da ruka bai karba ba ba zai Allah rabi dubu wannan ba Allah ya mu a wani yanzu na yi ana haka yake ba to kuma ta da duk wasu wasu shaitan ne yake jawo ya an da mu ko wani san da ne infaki ga barin ciyar wani jihadi a wajen yakin au ko kuma a ce ku bar wato au kil jihadi akwai ketara mu a namu an tarkil jihadi ko kuma a ce wato abin da ake nufi da jefa kawunan ku zuwa mata shi ne ke ku bar yaki ku bar yaki gaba idan kawai rinda zuba ku cewa wani yaki mun karshen ta a kashe ka haka nan kamar ta yaki don taimakawa addinin Allah wai sun ka tsira wanda haka ɗin da kai ka jefa kanka ne a halaka ya da wil abuwa anako eh wato akwai kubara irin ta ministar aukin jihadi ya da wil abuwa anako da yana karfafa abokan gaba a kanku sai wa ji ila ya hamaku fi duniya wal akhirati wannan kan abokin gaba in kafirai suka fitar ku wannan zai ja muku alaka duniya da lahira da farko kafiri in ne nasara a kanka babban abin da zai fare zai raba ka da duniya zai raba ka da duniya da zama ba da duniyar ba a hannunka take ba ko ya banka da ranka amma sai zama duniyar ta koma hannunsa sai yadda ya ga dama da zarafin ya kasa duniyar kuma daga gare ka to a hankali sai ya raba ka da lahira a hankali da ya kowa ya raba ka da duniyar sai ya raba ka da lahira ai gashi an gani mun gani tura mallaka farkon zuwan su nan ba cewa suke sun kare kowa ya addinin sa ba wanda suka irin kudin to addini amma yanzu ba su sai da addini ne yake gagara an ce ma sun ba amma sun ba abin nan su ko eh raba mutane ake da addinin nasu shi ya sa ya kawo haka in ka bari daman duniya ka ta koma hannun wani to ƙarshen ta sai ya raba ka da addini ya sa ka ka bari addinin kai koma hannun wani ka kuma ka bari duniya ka koma hannun wani ya zama kai kake tafi da addinin ka ka tafi da shi yadda Allah ya ce ka tafi kai kake tafi da duniyar ka ka tafi da ita yadda Allah ya ce ka tafi da ita shi ke nan duniya ka na hannun ka sai ka iya yin addinin ka daidai amma duniyar ba a hannun ka take ba ya shi kenan sai yadda ake so da kai kuma addinin ma sai ya gare ka wannan zai ba zuwa halaka a duniya da lahira wakila wasu suka ce abin da ake nufi da jefa kawo zuwa cikin halaka shi ne ake za a fita yaki ba da guzure ba don dubara da ai ba kome Allah zai wanda yanzu ba mutanen mutanen sun fi kowa irin wannan ba wai a wajen da yaki wajen lamari a ki tsayawa bara amma sai a rinka cewa to ai ba kome Allah zai gyara ya sai dai a koma Allah ya gyara sai dai addu'a Allah ya gyara a'a ba haka aka kawo mutane rayuwa ba yau kuma fitar da ake yaki na farko zamanin Amr sallallahu alaihi wasallam ko ne tsara shi ake sai an tsara shi duk ya kuce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara su tsari ne yake samu wannan tsara yaki na da zai tsara haka babu kuma sannan aka koma ga Allah daga yakin badar da aka zo manzo Allah sai da ya dau duk matakan da ake dauka na aga an yi nasara akan abokan gaba sannan kuma ya koma roƙon Allah amma ba haka kawai a zauna ba wani tsari da ba a ɗauka ba sai da su ba a koma ga Allah Allah aka yi kawo mutane su yi Allah aka kawo mutane su yi ai ba haka ba ne ai an yi rayuwa ne an yi mutuwa don a gwada mutane a gaya ba su yasa ba daidai ba ne a wani lamari na musulmi a ce ba su fara shi ba sai an magana kuma su ce wai ai sa koma ga Allah wai sa koma ga Allah kana ɗalibi musulmi baka san ka bi karatun ka ba ka tsaya ka kura sai ka ce wai ai ka san dai kai wata addu'a ko jaraba aka tashi ai kai ka ci saboda kana da wata addu'a anya ko dan haka aka kawo mutane duniya duk kokarin da aka ce ayi kokarin da aka ce ayi a kai ilimi da sauran su ga da ba kawai za ka dogara da ita haka ko aka kawo mutane addu'a gaskiya addu'a gaskiya amma ba haka aka kawo mutane su yi ba kai kokarin sannan sai kai addu'a amma ba ka ce kai kai ka kowa sanin Allah ba ya yi kuma kan dubar ban Allah ya ce kawai na sura sai ka yi an san haka gaskiya Allah ya ce a kawo ka ne dan kai kokari riya kuma ku mu yi ku mu a hasanu amala ba cewa ya kawo ku don kun ku da abu kuna su kun ku ta ba ba a riya kuma ku mu an yi ku mu a hasanu amala to ko dan dogara bisa dukiyoyin mutane yau haka ko ba na ne wani ta daidai ka zai munasa ka ka dogara da nasa amma ba su ce mutane sun samu wa'ai na hana ne ba wanda ya hana ka kuma ka ta zai ba wani suna ba bai san Allah ba ta je masa da sunan Allah amma ya ka nema ya samu sai ma ka tsaya ka nema ka samu to domin talibin guzuri abu ne wanda ya tafi lillah aka yi al'arabi ya faɗi wannan a littafin sa akamul qur'ani wa asmu ku kyautata ku kyautata amalakum ayyukan ku wa halakakum da ɗabi'unku ku kyautata kuma ilal hawi zuwa mabukata dawa musulmi abin nema ne kyautata ta kowane bangare ya tsaya ya kyautata ayyukansa ya zamo ba a gani daga gare shi sai aiki kyakkyawa aiki mummuna ba na musulmi ba ne ba na mummuni ba ne ya kyautata ɗabi'unsa ɗabi'u munana ba na musulmi ba ne ba na mummuni ba ne kuma ya kyautata wa mabukata a rayuwar nan wanda duka amfana wanda duka amfana ya zama sababinka ya farfin wani abu ko ka tushe masa wata kafa to ba karamin matsayi za ka samu ba da haka wajen Allah ta baraka wata ta'ala shi yasa Allah ya maimaita mana wannan a bismillah aka faɗa ar-rahmanir rahim a fatiha ma aka sake maimaita ar-rahmanir rahim shi yasa ake cewa aikar mutum a matsayin sa na mutum shi ne a ce duk wanda ya zauna da shi duk wanda ya haɗa zama da shi to ya more shi amma ai ba karamar wajiba ba ke gare a ce ba wani ya zauna da kai amma bai more ka ba a ce ga wani ya zauna da kai bai more ka ba ai ka yi zunan hado ai ba kai ba kai ta halluki da rahmani ba ka dubo cewa rahmani ta Allah kai ma a ce duk wanda ya zauna da kai ko a ce kai kokarin ya more ka yau malamai suka ce ai ba sai ne mutum ba ko dabbobi ba lalle dabbobi ma har duwa har kasa da sauransu saboda ya za su more ka kakka shi shige a kan su kai abin da bai dace ba kuma ka tsaya ka ba Allah domin ka ba Allah ka sa mata ta samu ruwa saboda sabon Allah shi yake kawo ruwa ya yanke ko a samu rashin kaiwar ruwa sabon Allah shi ke kawo musulmi ke faruwa ta kasar wani lokacin ta ji a jikinta har kasa ma ko dutse ya ji a jikinsa ko bishiyoyi su ji a jikinsa ya sa ka za ka Allah ta wannan bangaren su kansu ka kyautata musu inna la yuhibbu muslimin Allah da subhanahu wa ta'ala yana son masu kyautata yusibu yana ba su lada Allah ya hore mana kyautatawa nan ne rubu'in kofan nan su ne ko shi